أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اما بعد يوم مسلمي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna ƙara jirgin godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala bida da mu wannan yini mai tarin albarka yin laraba wanda yau wata na sha'aban yana da kwanuka guda goma sha biyar hijira yau na da shekara 1444 takwas ga watan uku miladiya 2023 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci na mana usman bin affan da ke wannan unguwa ta hamu da kafi bypass a nan fadar jihar gombe domin ci gaba da darasi cikin littafinmu na sufato salatin nabi sallallahu alaihi wasallama na babban malami al'alama a sheik muhammad bin salih al-usaimin rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a daidai wannan yini kuma a kewaye mako irin wannan idan masu bibiya ba su manta ba malam yana nan yana mana magana game da haƙoƙi masa'uliyar na liman haka ne irin abin da shari'a ta ɗora wa liman wajibi ya kula da shi a matsayinsa na jagoran sallah farko ya kwadaitar da mamunsa yi sallah irin ta mazan Allah da sahabbai na biyu ya tabbatar da iya kula da sahun mamunsa da daidaita su ƙaunar fi'ilan har in ma magana ba za ta bai zo ya aiki wajen sahu su daidaita da duk abin da ya kama da wannan mun ji abin da mala ya faɗa inda kulafa da suka zo bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ma suka bi wannan sawu yau za mu tashi masa'uliyat na mamu haƙoƙin liman a kan mamunsa wannan kuma shi ne darasinmu na 82 a littafin sha'ar maliki cewa amal ma'amum a shafi na 202 amal ma'amum amma su mamu mabiya liman fa'in na lauka ne saliwa hada shi mamu da zai sallashi kaɗansa lakana muqayyaran to da an bashi zabi baina an yaqtasir ala adana wajib fi salati akan ya zama to iya da ya ya zabi abu na ƙasa na daraja a cikin wajiban da aka dora mai a cikin sallarsa aw yuqawwilu fiha in shi kadai ne an bashi dama ko ya tsawaita iya ƙarfinsa ko ya takaita takaitawa da ba za ta ja wani kaso a sallah duk mai sallah shi kadai an bashi wannan dama amma wa in kana al-afdalu an yakuna mura'iyan li sunna eh 82 haka ne to darasi ne 82 amma duk da haka duk gaggawarsa da kuma jirkintawarsa to malai ce abin da yake zama falala an ya kuna mura'iyar lissunna ya zamto iya kula da sunna a cikin sallarsa ne mura'iyar lissunna walakin na hu'ai almamu shi dai shi mamu iza kana ma'ar imam idan ya kasance tare da liman faƙaɗi irta baɗa salatuhu bi salati bi salati imami shi mamu an ƙulla sallarsa da sallin limamansa kamar kai ne ka shiga mota ai an kula tafiyarka da direba ko yawa tafiyarka tana kula da direba to haka ma mu yake sallah tana kula da talima tare suke kuma limiji ne mai jagorancin wannan sallah fala yajuzu an yi taqaddama ala imam baya halatta ma mu yarda yi liman bi takbiri da kabbar bai halatta duk gaggawarka sai ka jira liman yayi kabbara zaka wala bil qiyami haka nan ba za ka riga limaminka da tsayuwa ba wala bil qu'udi haka nan ba za ka riga limaminka zama ba wala bil ruku' haka nan ba za ka riga limaminka ruku'i ba wala bis sujud haka nan ba za ka riga limaminka sujada ba ana bayyana duk wannan ba za ka riga limaminka yi ba haramun ne ka riga limaminka wannan wala yajuzu an ya'ti bi zalika ma al imama aidan in ma baka riga shi ba to ba a son kuma ku yi tare ana ganewa dama ka riga shi haramun ne ku yi tare ma haramun ne a cikin sallah shi ne masu kima suke cewa akwai wani liman ko akwai sa'an liman akwai ƙanin liman to a sallah dai inda magana ce ta sallah to dubbin ba su da sallah ɗaya ne mai sallah ƙanin liman wanda sai ya jira liman ya yi sannan ya yi to shi ne wanda yake kwatanta sallah irin da jira ta koyar mali ce wala ya juzu an yi a ce bi zalika ma al-imam aidan haka nan bai halatta ya haka tare da liman ba wa inna ma ya ati ba'dahu mutabi'an lahu duk gaggawar mamu wajibi ne tsaya ya bi bayan liman ya zama mutaba'an lahu iya bin sa iya bin liman inna ma ju'ila al-imam li utamma bihi an sanya muku limami domin ku kwaikwaye shi ku koyi da shi kuna fahimta fala yati akrani haka nan ba za ka jirkinta ga liman ba a ce ya yi sujjada ya ɗago kai kayi ka yi ka ɗago ka biyu ka jima goshinka a ƙasa na mabi halatta shi ne fala ya ta'akkar min an ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ke cewa amma ya kashe ahadukum aw la ya kashe ahadukum ɗayan ku bai jin tsoro ne iza rafa'a ra'asahu qabla al-imami idan ya daga kansa kafin liman ya dago an yaji alallahu ra'sahu ra'sa himari baya jin tsoro Allah mai da kansa kan jaki aw yaji alallahu suratahu suratu himari ko Allah ya sanya surarsa ta zamto suran jaki mutum bai jin tsoron haka a gana akwai tsoratarwa ke akwai tsoratarwa wa qala aidan manzon Allah ya ci gaba da cewa inna ma ju'ila al-imamu li utamma bihi shari'a ta samu ku liman domin ku yi koyi da shi fala taktalifu alai kar ku saba masa fa iza raka'a farka'u idan liman yayi ruku'i sai ku yi wa iza qala sami Allahu liman hamida idan liman yace sami Allahu Allah ya ji liman hamidahu wannan wanda yake gode mishi fa qulu kuma muku ce rabbana lakal hamd ubangijinmu godiya tana gare wa iza sajada fasjudu idan liman yayi sujjada kuma ku yi wa idza salla jalisan fasallu julusan ajma'u idan liman yayi salla a zaune to kuma a zaune za ku kuna ji a haka ne mara ko kun ja manzala ne fada idan liman yayi salla a zaune to duk ma mu a zaune za su duk wanda ya tashi tsaye ba shi da sallah sosai ku haka ne liman iya da matsayi a sallah kwarai da gaske manzon Allah ya ce wa iza salla jalisa idan liman yayi sallah a zaune saboda larura to kuma fa sallu julusan ajma'una dukkan ku yi sallah a zaune iya sallah ya cikin sa ya murda ko wani abu haka ya ji ba zai iya tsaya ba sai ya zauna to kuma zama za ku din lafiyarka ko kai ne jakin Kano sabon lafiya wala a zaune za ka yi sallah an kai ya sai Allah ba zai karba kun fahimta wa aqimu saffi salati sannan ku tsaye da sahu a sallah fa in aqamati saffi min husni salah domin cika sahu iqamata saffi sahu ya tsaya daidaita iya cikin kyautata sallah min husni salah iya cin abin da sallah za ta kyautata idan sahu yayi kyau fahimtu wa min mas'uliyatil ma'mum daga cikin haƙoƙin liman akan mamunsa abinda ya zama dole mamunsa kiyaye na ɗaya almuhafaza ala taswiti sufu kuma mamun ku tsaya ku daidaita wajen sahun ku ya daidaita in liman ya faɗa ta kula ku daidaita wa an yahdar min al'uquba ala man ala man lam yusawiha kuma ku dinga tunawa kuna kuna kokarin ha kubutar da kanku ku tsoraci hukumar da aka ce tana nan kan mutumin da baya daidai da sauransa alamar lam yusawwiha ga wannan wanda baya daidai da kai wa an yuhafaza ala murasati fiha ku kiyaye wajen daidaita sauhi ne murasa sahu sufufakum ku daidaitu almurasa kamar a zimma daga cikin sahun ne ku daidaitu jiki kafada da kafada diga digi da diga digi wasadda karlaha duk wata kafa a sahun ku toshe ta shine wasadda karlaha ba a san a bar tsakani-tsakani a samu ba ke shiɗan ya shiga amma yi da ka yi haƙuri idan an ce a daidai sau ka yi haƙuri a daidaita idan kana da larura ta ba za ka iya daidaita sahonka ba to ka koma can gefe ka yi sahonka amma matukar za ka yi ga sahu wanda jama'a suke sallah a ciki to dole ka yi ka daidaita wani sahu sahun kuma daidaita sa ba iya nufin a matse juna ba iya nufin adidiki ya za wasu masallacin sun san ma mutane nawa sauran su yake shi sun sani daga nan zuwa na sun san mutane nawa idan iya mutane na sun shiga shi kenan su daidaita su haɗe tsakanin su karabar kofa yi ne wasa da kalara wani muƙaraba baina baina ku dinga matsantar juna a cikin su wa wasala habi takamilil awwal farawa kuma sahu ana so a fara ciki na gaba sannan na biyu sannan na uku ba a san sango bai cika ba kowa gefe ga wani sahun bai halatta wa an yi habar min hukumata kadai sufufi mamu suna tuna hukubar da aka tuna kan mutumin da ya yanke sahun fa inna man qada saffan qada'ahu Allah duk mutumin da ya yanke sahu da gangan to shi ma Allah ta'ala zai yanke daga rahamarsa an gane ku idan ka yanke sahu da gangan akwai yiwuwan Allah ta'ala zai yanke ka daga rahamarsa an bayyanta wa fi sahihai hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim an abi huraira daga sahabi abi huraira radiyallahu anhu ya sunansa abdurrahman bin wa abdurrahman abdurrahman bin sakarin da dausi wani ne cikakken sunan abu huraira radiyallahu anhu annan nabiy sallallahu alaihi wasallam annabi rahama sallallahu alaihi wasallam qali law ya'lamu an-nas ma fi nida'i ay al-azan was-saff al-awwal da dai mutane mutane sun san ladan da ake samu a cikin kiran sallah an bude hijabi sun ga irin gwaggwa ladan da ake samu wajen kiran sallah wasafil awwal kuma da mutane sun san irin ladan da ake iba a sahun farko sun mallam ya jidu illa an yi stahimu alaihi lastahamu manzala ya ce wallahi da ba za su bar abin haka ba sai an yi kuriya sai ka tsaya takarar ladanci yanzu ba ana tsaya takarar gwamna ba da dan majalisa da waye wallahi da kun san ladan da ake samu da kun tsaya takarar ladanci wallahi kuma ya kai kamfe in ka za ga dala ku taimaka ku zaɓe ni wallahi zai ba ɓata lokaci yana kira su da zuwa a to haka zai musu ba wallahi da sai kun yi takara da kun san yadda ake samun lada a kiran sallah manzan Allah ya ce da har in kun san ladan to ba za ku burwa mutum ɗaya ba a ce wani shi ne ladan kullum shi ne kiran sallah to akwai ladan da ake samun gwagwaba a kiran sallah da tsawon farko a sallah an fahimta ai lau yajidu ma fi hamilal khair da ce kun san abin da ake samu cikinta na alkhairi wal ajr da lada lakanu lakanu yaqtara aula ayyuhum yakunu fiha da kun yi ƙuri'a kun yi botin wanda yafi yawan samun jama'a kuma shine zai kuma shi ma sai an yi tinuwa sai shekara ɗaya ko ta shida shida sana zuwa sake zaɓe an bayyanta amma yanzu ba sani ba sai kiran sallarwa sai a sai a razuri na bajiyar ra'ayi sai mutane wanda ake ganin su ba kowa bane a cikin mutane haka su za ba wa kira sallah shikenan mutum an jawa da kira sallah Allah ba aiki na bane ban iya ba iya ganin wani bishi ba zai kira sallah shikenan akwai lokacin da zaka je kuma kai sha'awar masu kira sallah matakar dai suna yi bisa ilimi kuma da ikilasi a kiyama manzo Allah ya ce sahun su daban Allah zai musu wani tsari na ado wanda ba ni irinsa a filin alkiyama in ba su akwai siffa wanda manzala ce in ka ga mutum da wannan siffar a filin kiyama to kira sallah an bayyana kuma ce duk inda sautin sa ya kare ladan sa zai haru duk inda ya kira sallah aka yi to ladan sa haru amma yanzu ina amma da an ce duk kiran sallah akwai allowance da kun ga application saboda ka mu gane cewa kiran sallah da sahun farko suna da suna da farla sosai wa kana sallallahu alaihi wasallam manzo yake cewa khairu sufufi rijal awwal nabi alkhairin sahun maza na farko sahun gaba shi ne mafi alkhairi wa sharruha akhiru mafi sharrin sahu a sahun maza shine sahun karshe an fahimta wa kala atimu safal mukaddam summa alladhi yali manzala ce ku cika sahun farko ku cika shi sannan wanda ya biyu sannan wanda ya biyu shi fa in kana min naqsin falyakun fi safil muakkid har in mutane sun yi sahu sun yi sahu kaman ba za su yi sahu uku ba ba za su yi sahu hudu ba sahu uku ne da rabi to to naqsin ya zanto a sahun karshe rahin cikar an fahimta rahin cikar ya zanto a sahun karshe zai bayyana ba a sahun farko وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم راى في اصحابه تاكرا ان جاء ابا سعيد yace manzo Allah wata rana ya ga sahabbansa suna jinkiri wa fi lafazin ra'a kauman fi mu'akkir al-masjid manzo Allah a wata ruwa ya ga wasu mutane a can karshen masallaci fa qala lahu sai ma'aike shi da su takaddimu fa atimmu bi kuma tso gaba kuma tso gaba ku zo dab da ni ku kwaikwaye wali atamma bikum man ba'daku kuma duk wanda ya zo bayan ku sai jona a bayan ku sai jona a bayan la yazalu qaumun yata'akkaruna hatta yu'akkirahum Allah mutane ba su goshi ba suna jirkin suna jirkiri ba sa samun sahun farko a sallah to ba su ma Allah ya musu jirkiri idan kana so ka roƙi abu agun Allah ya baka to kadin kokarin zuwa sabon gaba asali amma an kullum makara kake to Allah zai makara da za ka dinga neman abu Allah bai baka amma iya daga cikin ka samu abu agun Allah da wuri to ya zama to kai ma daga ya kira ka da wuri an fahimta amma yawan zuwa masallaci a makara iya sa kai ta addu'a kuma Allah kai mai jirgirta shine manzon Allah ke cewa la yazal qawma yata'akkaruna ta yu'akkirahum hasi shi ma Allah ta'ala ya jirkintar da su fa hal tarda ayyuhal muslim li nafsi ya kai musulmi da kayar dawa kanka an ta kuna fi sharri sufufi ka zama tuwa cikin sharri mafi sharri sahu wa huwa akhiru sufufi ine ƙarshen sahu ma at-tamakkunaka min awwaliha bayan in ka matsa zaka iya samun sahun gaba hal tarda li nafsi an ta'aridu hali da kuwa ta ta'akuri anil muƙaddami a suhufi hatta yi akirata Allah fi jami'i mawa ƙiful kai ya ce shi kayadarwa kanka kayadar ka dinga bujirwa da kanka hukuba wajen ka dinga jirkintawa ba ka samun sahun farko an gane ko hatta yi akiruka Allah haka yi ma Allah ya jirkintar da kai fi jami'i mawa ƙiful kai a dukkan wata matsaya ta alkhairi ma'ana idan kullun sabanka makara to kai ma akwai yiwuwar Allah zai dinga jirkintar da kai daga dukkan alkhairi za a dinga rabon alkhairi ba kai hal tarda li nafsik an tasuffa baina yaday rabbik shin baka so ne baka yarda ba ka je kai ma ka tsaya nan gaban ubangijinka kama tusaffal mala'ika inda rabbiha kame da mala'iku suke tsayewa gaban ubangijinsu ya tara suna fisab suna daidaituwa a cikin sahu wa yakmiluna sufufil muqaddama kuma suna cika sahun gaba suna cika na farko na farko su yi ba ba ka so kai ma a ce kullun rijistar ka a sahun gaba ake dauka ai za ka kudai wani ma min insani yarda li nafsi bi zalik malice ba dan adam din da zai yardarwa kansa wannan injimala illa wa qad radiya lahabil khusran face ya zaɓar wa kansa hasarar da taɗi fataƙaddimu aiwal musulmuna ila sufufi ya ku musulmai ku yi gaggawar zuwa ga sahu wa akmilu safil awwal fal awwal ku cika na farko sannan mai bi sannan mai bi wa tarasu fiha ku daidaitu a cikin sahu wa tasawu fiha ku daidaitu dai wal yanu bi aidi ikwaniku ku dinga tausasa jan hannun yan uwanku idan da akwai kafa ka jawo wani ya cike ku kar kai banga banga abu iza jazabukum litaswiyatu saf aw itaraf fihi latatammu bi salatiku idan har an ja ka din ka cike wata gaba a sahu domin sallar ku ta cika ta inganta wa tamtathilu amra nabiyaku ku dinga kokarin kwatantuwa da al'amari da umarnin uban manzon sallallahu alaihi wasallama wa taqta wa taqtafu asara salmikum salih ku dinga bin sawun magabatan ku na farko kuna dubawa ya suka ya suka kuna bin wannan abu ne mai muhimmanci a cikin sallah matsala izattama'a salasatun fa aksa idan an samu mutum uku sun haɗu ko sun fi uku masallu jama'atan fa innahu yataqaddama imamuhum alayhi idan su uku ne za su yi sallah to shike nan liman zai shiga ba wa in kanu yusalluna ala bisatin wa nahwihi idan suna sallah kan shimfida ko abin da ya kama da wannan la yattasi ba ta da yalwa da za ta dauke su gaba daya la taqaddama al-imam alaihim to limamin zai gaba ya bar su a baya innahum yakunu saffan wahidan ma al-imam ko kuma idan gunda za su yi sallar ba zai yi a ce liman ya miƙi ba yayi gaba za su daidaita amma liman din zai dan shiga gaba kadan da su an fahimta la yattasa la taqaddama al-imam alaihim idan har gun ba zai ishe su ba to liman sai ya zama to ajiyar amma ya dan saba musu fa innahum yakununa saffan wahid he zama to kamar sahu daya ma al imam an yaminil imam wa an shimalil imam ma al imam saffan wahid ma al imam sahu daya tare da liman an yaminil imam wa an shimalil imam he zama to damar liman da hagun liman duk mutum kun fahimta abin da ke so ya ce za ku yi sallah ne ku uku amma gun ba zai dauke ku ba hallimin ya yi gaba ba biyu a bayan shi saboda matsungun ko a akwai tsannin rana kuma dole za ku yi sallah a shimfiɗa an fahimta ko wani abu abin da ya kama da to ba za ku irin da yake nan kasan yanzu rashin imani sai a tura liman ka ba ka je ba wata sallah ya ce ko ne sai ku zauna amma liman zai ku tura shi gaba wannan rashin adalci ne sai ku tura shi ƙasa ya dinga sallarsa ƙasa kuma kuna kai ne bida kun yi ɗari ɗari wani bai bi halatta to sai mali ya ce sai ku daidaita shi iya tsake ne wani ya ɗan saba mu kuɗa amma ɗaya mutum a damansa ɗaya a hagunansa ya suke da koyi da shi in har gun ba zai liman ya yi gaba suna bin shi kun fahimta to wa kasiru minan nas da yawa daga cikin mutane fi hadhihi mas'ala izahtaju an yasufu ma al-imam suna da bukatu idan za su yi sahutar da liman tajiduhum yakununa jami'an an yaminihi sai ga wasu kuma sun tare gaba ɗaya a damansa sun bar liman ɗin shi kaɗai hagunsa ba ku shi ma wannan kuskure ne sai ku rabu abi wasu a damansa wasu hagunan shi an bayyanta wa za kilafu sunna ku tare a damar liman ku kaɗai ta wannan saɓanin suna bali suna an ya kunu an yamini yi wa an ya sari a sunance ku zama tuwa an su daman sa wani haguɗe shi amma idan ka da mamun wahida idan mamun shi kaɗai ne ma al'imam tare da liman fa ina ya kifu an yami da imam to mamun zai tsaye a damar liman ki kama fa'alan da biya sallallahu alaihi wasallam abdullahi bin abbas radiyallahu anhu kame da manzo Allah ya aikata da da sahabi Abdullahi dan Abbas Allah ta'ala ya kara ya darsu wa fi hadha al-hal idza kana imam wa ma'mum fa inna al-imam yakunu masa masawiyan an gane ko lil ma'mum la yataqaddam an la qalilan wala kathir idan su biyu ne za su yi sallah da liman da mamunsa su biyu kawai to za su zamto a daidaita ne sauransu za su daidaita shi shi liman ɗin laye ta ƙaddama an la qalilun wala kasir ba zai yi gaba bai bar wannan mamun nasa ko mun kankanta ne gaban ba zai yi bi annahu masaffan wahida domin su biyun duka su hude ne an fahimta saffan wahida su duka biyun su hude aka wasunna fi saf sunna kuma cikin sahu an yakuna nasu mutasawiyin fiha indai sahu ne a sunna na so du'a daidaitu a cikin wani gabe barona wa mimma yata'allaq bi musafati nasi ba'dhum li ba'd mas'ala mas'alatun ikhtalafa fiha ahlul ilmi wa hiya as-salatu munfaridan kalfa as-saff فهل تصح صلاة الإنسان إذا صلى مفردا كلف الصف yace amma abin da yake rate da musafatin nasi ba'dhum li ba'd irin nisa da mutane suke tsakanin su da juna to matsala ce wanda malamai sun samu ikhtilafi kanta malaman ilimi shine sallar mutum daya bayan ne shin sallar ta inganta ga mutum yayi sallah bayan liman shi kadai iza sallamu faridan kalfas saf idan yazo yi sallah shi kadai a bayan sahu sahu ya cika amma sai zo shi kadai kuma yi sahun sa shi kadai a bayan sahu to sallar wannan ta inganta gobe ta inganta iktalafa fi zalika ahlul ilm malamin ilimi sun samu sabani wannan fa minhum man yara annaha tasihu daga cikin sakon da yake ta sallar ta inganta wa minhum man yara annaha la tasihu akwai wanda yake ganin hakan bai inganta ba an gane ku ala sabili itilaqi fil qawlayn bisa yanda zancen yazo sakakken zance a cikin wannan magana guda biyu wa minhum man yara at-tafsil fi zalika akwai wanda suke ganin ai tafsilin magana a rarrabe fa iza jaa al-insanu wajada safu tamman idan mutum yazo ya samu sahu a cike laisa lahu fiha makan bai samu gunda zai jona ba a sahu fa innahu yusalli wahdahu ma al-imam khalfa as-saf to zai zo yi kabbara ne a bayan sahu ya bin liman sallas an fahimta wa salatu sahiha kuma sun ce sallar ta inganta ba matsala wala haraj alayhi ba wani laifi akan wani an gane ko shine wala haraj alayhi fi zalika liqawlihi ta'ala domin Allah ta'ala na cewa fattaqullaha mastaqa'tu ku kiyaye dokokin Allah gwargwadon samun damo kaga shi yazo bai samu sahun gaba ba duk an cike sahun gaba kaga bayan da zai ba wani zai fusgo ba sai ainihin ya tsaye tsaya a bayan sahun farko yi sahun sa ana fahimta to malamai sun ce idan yayi hakan to shikenan ba matsala sallarsa ta yi domin ya kiyaye dokokin Allah gwargwadon damar da ya samu وهذا الإنسان وهذا الإنسان إن كان الله ما استطاع هكذا تعجبه اتقى الله ما استطاع shi wannan mutum ya kiyaye dokokin Allah gurgurdan ikonsa an fahimta fa innahu laysa bistida'atihi aksar mimma hasala daga cikin damarsa da yake da ita da tsoron Allah cikin sallah ba ya da wani dama idan ba wani wa hadha alqawlu huwa alqawlu rajih wannan magana ita ce magana mafi irjayi wal ghalib an alqawlu alwasat yakunu as'ad bis sawab wa rujhan amma da yawa suna ganin magana ta tsakiyar nan ita ce magana da as'ad bis sawab ta kai tudu mun tsiro dan dace da rujhan da kuma rinjayi amma wala raiba babu kokonto أن صلاته مع الإمام منفرد خلف الصف خير من صلاته منفرد عن الجماعة والصف يصلي وحده ما ليتي دوت هكا babu kokonto mamu yayi sallah shi kadai a bayan sahu to ya fi alkhairi akan yayi sallah ba a cikin jami'i ba wasaf ko bai sallah a cikin sahu ba bai salli wahada bai yi cin yayi sallah shi kadai to duk ma da yanda ake ciki ka yi sallah a bayan sahun ko da kai kaɗai ne ya ba da kuma inda jami'i za ka ji a kanka je ka yi sahunka ko ka yi sallah kai kaɗai wa fi hazal hal izara as-safu man idan ka ga sahu ya cika fa inna la yajibu ahad min as-saf kar ka ce za ka fusgo wanda daga cikin sahun gaba da ku san akwai wannan fatawar ba sai inda aka same ta waye ka zo ga sahun gaba ya cika kai kai za ka tada sau ka ka sa hannu ka jawo wani ya ku yi sahun ku biyu a baya ba ku taɓa jin wannan ba ana yi wannan to wannan haramun ne haramun ne bai dace bai halatta a yi ba an gane ku ma ya ce la ya ji zibu a hada mina safin da zai kadama kaddama ko babu ba za ka jawo mutumin da yake tsawon gaban ka bai halatta ba bai an na jazbo insani min sabti ya tazamman salatatu mahari mutum iya sahunsa iya sallah don kai ka zo bayan saho kai kaɗai ka sa hannu ka jawo shi to akwai abubuwa guda uku ne kamata ka kiyaye a kan al'awal na farko iza jazaba insani min saf idan ka jawo mutum daga saho in fataha makanahu furja fisabta to gunda ka jawo ya zama wata kafa a sama ko bai zama kuma an ce karku bar kafa a cikin sama ka jawo mutum to gunda ka jawo ya ga wani gurbi da aka an gane ko fa yakunu yawa ya zama to li anna jazaba yawa in iza jazaba insanan min min as-saf in fata makanahu furja fi safi fi kunu ƙaɗi a lissaf to kai ne dalilin yanke wani son kuma an yi hani game da yanke su an fahimta idan ka fusgo na gabanka don kai kana ganin kai kaɗai ne a sahu na biyu to gunda ka bari na farkon sahu bai cika ba kuma kai ne laifin kai sahun ya zama ƙaɗi fi kunu ƙaɗi a lissaf wa man ƙaɗa saffan kuma ƙaɗa Allah duk wanda yanke so kuma Allah zai yanke daga rahamarsa kuna fahimta asani na biyu iza jazaba insanan idan ka fusgo mutum daga sahunsa na farko ne na safil muqaddam daga sahun da ya gabace ka fa innahu yu'akkiruhu min makanil fadil an gane ko min makanil fadil ila makanil mafdul wa hadha janaya alayhi idan mutum iya sahun gaba ka jawo shi ku yi sahu ko biyu a bayan sahun farko to ka jawo shi daga gu mafi farla ka kashi gunda bai kai na farkon farla ba ka masa ta'addin shi haka ne wa haza janayatu alayhi ta'addin shi kai masa mutum iya cikin ni'ima iya cikin jin daɗi kuma ka jaji gunda bai kai wannan ba ai baka kyauta masa الثالث na uku annahu iza jazabahu idan ka jawo mutum daga sahun farko fa innahu yushghil qalbahu to zaka tsorata shi ba sai dauka wani abin yayi shi ma ce ba ni kare nace amin din ba ai to ba ma ce shi ma kare shi zan wani ne wai liman iya sallah an ji an ce amin bayan yayi fatiha sai alwalan sai kare to ya zo bayan liman ya sallah ka'ida liman idan zai fita sanadiyar alwata zai jawo wani ya zo ya ci gaba da sani da zai mai ƙanu ya jawo na bayan su a wala bari gidan sami ta amma wani ba mutanen gabar ne suka wani ba da masu da masu habai su zo cikin su musu ilimin su ilimin su daga sabai suka zama ba mutanen gabar ne na sai malike cewa za ka shagaltar da zuciyarsa kana jawo ci to za ka sanya mai tunani da yawa haka ne musamman yanzu lokacin tunanin tunani yi shikilu kalban za ka shagaltar da zuciyarsa wa yi hujib ta haruk badnan kuma za ka jawo jikinsa ya motsa fisaffi daga ɗanda fisalata a cikin sallah fa yi ta haruk kalba walbadan fil insan almajazu wannan mutumin da ka jawo shi da gangan jikinsa da zuciyarsa duka za ka sa za ka sa ta motsa wa haza yufawitu alaihi salata yufawitu alaihi salata wannan za ka sa abu da yawa ya kubuce masa na lada da nutsuwa a cikin sallarsa kullu hadhihi al-maharim dukkan waɗannan abubuwan da ya kamata ka kiyaye su laysa lahadda laysa lahadda fi hadhal hal ba a buƙatar su a cikin sallah ka jawo mutum ka raba shi da darajar farko ka samai tunani a cikin zuciyarsa an gane ku kuma ka bar wata kafa cikin sahun da za ka jawo shi to duka ba a bukatarsa a wani ne la da'a fi hadiha li'anna hadha ar-rajul domin shi wancan mutumi allazi jaa wa wajada saffu man wanda yazo ya samu sahu ya cika an gane ko tasaqqaqa anhu al-musafa ka ghayriha min al-wajibat ash-shar'iyya allati tasqutu inda al-udhr shay'an aw hassan daidaita sahu da cika sahun gaba har in ka zo ka samu sahu a cike ta su an to shi ya tsare a gare shi kun fahimta ko kuma laifin da aka ce mutum ya yi sallah shi kadai a bayan sahu to shi laifin ba zai kama shi ba domin laifin iyakan wanda akwai gu a sahun gaban ya ƙiye cika ya yi sahunsa a baya to shi za a kama da laifi amma wanda ya zo ya samu sahun ya cika bayan da zai ya koma bayan sahu ya kafa nasa to shi kenan duk wancan laifin da za a kama mai yi ba za a kama shi ina fata kuma yi jana shi ne ta tsudu an al-musafa ka gairi ha kamar waninta min alwajibati shar'iyya daga cikin abubuwa da shari'a ta dora mana wajibi allati tasqutu inda al-udhr wanda idan wani uzuri ya zo tana saraya shay'an shar'an aw hasan wannan uzurin na shari'a ne a ko uzurin na yau da gobe na mu'amalar mu ne to inda uzuri ya zo to shi kenan laifin sai zamto baya shi ba za a kama ka da wannan laifin ƙala shekul islam ibn taimiyya rahimahullah shekul islam ibn taimiyya allah ya masa rahama yake cewa wa huwa min maktara hadal qawl iya cikin abin da ya zaba a cikin wannan manganin wannan kar a jawo mutum a bar ya sallar shi gare walizalika lama lam yakun lil mar'a makan fi safi rijal jazaha an tusalli wahdaha خلف الصف للتعذر وقوفها في صفوف الرجال شيئا ومعتذر حصا كمعتذر شرعا malamin shari'a ya biyar ya ce daga cikin abu da muka zaba a cikin wannan magana wani zalika lamma lam yakun lil mar'a makana fi safi rijal idan za ku yi sallah da mata ai mata ba su da goci sahun maza ko ko da masallaci ɗaya ne to su mata suna can baya maza kuma suna gaba har magun da aka ci gaba sai a yi masallacin mata daban na maza daban amma duk a haɗa suke an raba tsakani maza suna gaba mata suna gaba akwai lokacin da mata za su yi sallah musamman a masallatan manyan makaranti za su yi sallah amma inda liman yake sahun bai ci gaba ko ba ka inda liman yake yi to za a ga akwai space da yawa zai iya cin mutane amma ko mata suna ce suna sallar su ake kaga su ba za a ce su fito su zo su cika sahun nan ba zai yi ba an fahimta to ma ce shi ma ne sallah shi kadai a baya sahu ya cika to uzurin su yayi kamar da wancan uzurin ina fata kun fahimta yawa sai yake cewa yanda mace take ba ta da gurbi a sahun maza jaza laha an tusalli wa laha ya halatta ta kuma can da sallar ita kadai za ta bi jami'i amma ba za ta zo ta hada sahu da maza ba ko da akwai gun da sahun mazan bai ci gaba kuwa sai ta koma can gefe ta bi jami'in amma sahun da ita kadai to haka shari'a ta bata da dama kun fahimta a sallawa da kalfa safi sai ta yi sallata ita kadai a bayan sahu litta'addura wuqufiha fi sufufi rijal domin akwai akwai jankunne akwai akwai zunubi ko akwai ai hanzari kan katta je ta yi saboda maza ta shay'a shar'an a shari'an shaka hukunta an gane ko wa mu'tadirun hassan ka mu'tadir shar'an duk abin da shari'a ta ce in ya faru ba kai laifi ba to haka in yanayin yau da gobe ya haifar na ma ba laifi ba kamar iya so ya ce muku shi wanda ake magana zai yi sallah shi kadai a bayan sahu don sahun gabansa ya cika ai mu'tazirun ne hissan yanayin ne ya ba shi wannan damar ya sallah shi an fahimta ita kuma mace ta yi sallah a bayan sahun maza ko da sahun mazan bai cika ba ita kuma shari'a ce ta ba ta uzuri shi ne ce da wanda shari'a ta ba shi hanzari da wanda yau da gobe da yanayi ya ba shi hanzari ɗaya misali na ga ba ku gane ba eh ku gane ban ji ba na ga yau jikin ku da sanyi wallahi ko ba yalwa ce ne ko yau gano ka wuta ne ba ko sani ba ni ba ni ba albashi nake ba san an yi ko ba yi ba sani da na ga jikin ku yayi sanyi haka ko kun gaji da karatun ne misali mutum ya ajiye azumi don jinya ko tafiya wannan shirya shi da ba shi da ko ba gaba amma kun san an ce idan mutum ya yi aikin wahala a cikin azumi ba jinya ba ce ba tafiya ba ce aiki ne na wahala an halatar masa ya ajiye azumi kun bayyanta kamar ya wuni a jiji iyaye ko ya wuni iya sare itace to wannan yanayin da ya tsinci kansa shari'a ta ba shi dama ya ajiye amma babu nassin da ya ce mai aikin wahala an ba shi dama ya ajiye maka samu da nassin amma marar lafiya da matafi akwai nassi kun bayyanta to haka tsarin yake a wannan ba wanda zai ce ma sallar ka kai kadai a bayan sahu ta inganta to amma akwai yanayin da ta halatta yanayin shine wancan abubuwan da malam ya kawo wanda jawo mutum daga sahunsa na gaba ku yi sahu ku biyu a bayan sahu to illolin da za su tabbata a wancan to su suka halatar ba kai sahu abin ya gara mutuwa biyu illar da za a bari a can a bar kofa a sahu ka sa mai tunani ka jawo ni daga matsayi mai alkaimi zuwa ga nakafansa duk wannan ba a bukatar su a sallah to jawo shi da kai ya haifar da wannan to maimakon a haifar da wannan sai aka ce to uzuri ya baka dama kai sallar kai kadai bayan sallah tunda kai ma ba sallar ka bane ba ka rama ba to yayi daidai da abin da malaki so yace mace an ba ta dama ta yi sahu a bayan sahu ko da sahu bai cika mace da ta mata shi kuma wannan yanayi ne ya bace wannan dama Allah sa dai kun gane kuma mu gane ba dai Allah ya bani ladaka yawa malike cewa wa hadha dalilun akhar wannan wani dalili ne daban wa huwa dalilun qiyasi zahir kuma wannan dalili ne a qiyasance da akai Allah qad yaqulu ba'dun nas wa an su daga cikin mutane za su ce afala yajuzu lahu an yajiba alayhi an yataqaddama li yaqifa an min al-imam wanda yazo sahu ya cika wani ba zai ce to shi kenan ya kutsa man ya je yi ka faɗa ka faɗa da liman ɗin ba ya tsaya a saitin liman a yi liman biyu an gane ko akwai lokacin da na ji wata makarantar 'yan mata yana ji ko cikin practice ne ko mene ne to za a yi sallah makarantar da mata ce za a musu sallah suna sahunsu to akwai wani malamin da ya tsaya haka ko duty yake a ranar za a yi sallah ya ce to malam ya za a yi sallah ne mu bi ne maza kuma duk taron mata ne ana cika zan ba za ka yi ga cikinsu ka yi sau ko ita da ya zan yi zan tsaya a bayan ka suna bayan mu ne ce a to an daidaita za mu yi mudu yake nan muna yi muna yi can wata mace wata irin metro din na dare ta ce a zamani ya wai hali mamai ma biyu ake yi yau ga sallami ne mamai biyu to haka tsari yake idan har za ku yi wa mata sallar ku biyu ne maza to za ku tsaya duba tsayuwar shi imamu iya gefanka shi kenan ku yi sallah haka su kuma ta suna bayan an bayyanta to wani zai iya cewa to shi wanda zai sallah a bayan sahun mani zai juna da limama maimakon ya yi sallah shi kadai a sahunsa tunda akwai maganganu a ka to ya je mana ya tsaya a tare da liman tunda sahu ya ce kai ya tsaya a tare da liman ya tsaya an yami da liman ke na ƙulu la sai malaci a ba zai haka la ya fa'al zalika ba zai aikata wannan ba li'annahu ya asallahu fihi domin zai haifar da wasu abuwa haka awwalan na farko annan nasu yakununa bi surati imamai ka gani ko mutane su kasance da surar rahoton limami guda za a ga ai sabon addini nan yan kakale yanzu limamin maharibi suke to za a iya faɗar wannan yakunu bi surati imamai haisu yakuna haisu yakunu amamahum rajulan yana za a ga maza biyu ne a gaba su jan wal mashru'a ya kuna al-imam wahdahu abin da ya shari'a ta tabbatar yana a ga liman shi kadai fisa fisafan wahida a sauran shi kadai aka aka saba kuma aka shari'a ta bada ba saniyan na biyu annahu la budda an yu'azzi min quda man quda man qudama ya taqatta riqabahu ila an yasila ila al-imam ba makawa kafin ya buda ya shige ya samu limamin zai cutar da wasu an fahimta ai sai ya buda ai sannan ya tsallaka ya je samu liman to wannan buda wanda zai ya je ya samu liman to zai cutar da wasu da yawa wa hadha mafsada uku wannan ma wata barna ce da salisan na uku annahu idza salla wahdahu idan yayi sallah shi kadai dinsa faqad ya'ti insanu na akar yakunu ma'a akwai yiwuwar shi ma wani yazo daga baya ya same shi kadai da jura wa huwa law taqaddama ila al-imam da aci ya tsallaka ya samu liman waja insanun akar wani kuma yazo daga baya baqiyal insanu akar laysa ma'ahu ahad yake na zai bar wannan shi kadai kuma wani abu da shi وهنا إذن إذن قدم إلى الإمام صاروا صلاة في صف الإمام إذن شما في ذلك الله كاية ساميسو فأن سامر إمام يوكي تقابل رسالة جبادون وطوما لك والمهم ما ليش أبدي من مهمان شأنا أن من جاء والصف تام واندزو يسام سوية فليسلي وحده شكني كما يسعون شكري أبا يسعون مع الجماعة سوى الجميع karfa safi a bayan sahu wala yajibu an kare kusboni min safi daga sahun gaban shi wala yuqaddimu kuma kare tsallaka ya tsallaka fi kifu ma al-imam ya ce tsaya tare da liman duk karewa wa qad qala Allah ta'ala fattaqullaha mastata'tu Allah ta'ala yana cewa ku kiyaye dokokinsa gwargwadon ikon ku inji Allah subhanahu wataala an fahimta wa fi hadhihi wa fi hadhihi al-manasaba aurada an yubayyin a cikin wannan matsala in ji malam ya ce a ubayyin a aurada an ubayyin zan buga muku misali a bayyane an na ba'adar nas wa an zo daga cikin mutane iza kaddamar janaza idan imam idan an zo za a yi sallar gawa tare da liman wa kafa ma'al imam bi duni da'in misali wani zai tsallaka ya sahu da liman ba tare da wani larura ta sa a yi haka ne sai ɗauka sallar janaza ce ba ruku'i ba sujjada ko tsayuwa ta zai je daidaita da liman kuma sahun akwai inda ya kamata a yi sahu a bayan liman an bai fito magana shi ne biduni da iliman lizali wa za ki rafu sunna wannan saɓani ne a sunna ba ba sunna ba da kwai da wannan bal a sunna an yi kaddamar imamu adam ko sallar jana'iza ce liman ya gabata shi kaɗai ilar janaza ya je dab da jana'iza ko gawar wai kunin man addamuha ma'an nasi fi suhu sanan wanda suka zo kuma tsaye a bayansa ai sahu tare da mutane a baya fa in lam yakul lahum makan idan kuma ba a samu guba ba ya matsi fa innahum yusaffu bainal imami wa saffu al-awwal fa innahum yusaffuna bainal imam duk da haka dai a bayan liman za su sahu wa bainas saff al-awwal tsakanin liman da sahun farko ba za su je su jirgin liman lidu'a alhajja da zane domin ba bukata da za ta jawo a yi haka fa'illam ya sa'uhu musaf bainar imam idan har tsakanin liman da sahun farko ba zai iya su ba wa bainar tsakanin liman da sahun farko fa'innan mai safuna an yaminin imam to za su jeru su yi sahunsu a damar liman wa an shimalin imam ko sai sahunsu a hagudin liki an fahimta matsala la ya jubi al'adin ra'a'in sanin safiran an yi kurje hulmin masjid wata matsala ita illa an yi kuna fi zarika azar lil masjid au lil musalli na fi malike cewa ba bai halatta ga wani idan ka ga wani yaro karami a masallaci ka kore shi a masallaci an yi kurje zazzare mai ido fitar daga kusa akwai masu wannan ya zo a makare amma ya ga wani yaro ya zo da wuri ya haika tsawo zai jawo ya bude shi to bi halatta illa sai dai an yi kuna fi zalika azalil masjid yaron zai iya kawo abin cutarwa a masallaci to in dai har da wannan matsala za a iya bude shi awlil musallin ko ya kawo ta cutarwa ga masallata amma imda amma in yaro ne mumayyiz zai iya ji daidaitar tsayanin to ya halatta da ya ce ko da babban ne inda malamai suka ce ba zai tsaya ba sai bayan liman akwai yiwuwar idan liman matsala ta samu zai iya jabawa wani ya zo yi sallah to a wannan gudda yake saitin bayan liman to nan ne an ce ba zai tsaya amma nan damar liman hagu ɗin liman duk zai iya tsaya har in ya kai mu mayis ko dai ɗan shekara bakwai ya halatta an fahimta yawa man yaro ne ƙaramin shekara biyu ba ko zai iya fitsari zai iya kazanta abu to in dai ana gudun wannan za a iya fidda shi can baya yi sa wasa wannan shine abin da maliku da isha ina ganin kuma za mu tsaya na isha abin da muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lafiya abin da muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya yi Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu kan guje mata Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu kan guje mata muna addu'a Allah ta'ala ya ji kanmu ya ji kanmu harkan mu ya sanya da mu da su aljanna ce kuma muna addu'a ga mu da zuriyar Allah ta'ala ya shirya da mu cikin kuma da ci muna ƙara addu'a da yan uwan musulmi a duk inda su Allah ta'ala ya taimake mu Allah ta'ala ya mana jagora Allah ta'ala ya shiga al'amuran muna ƙara addu'a ga marasa lafiyar mu a gida ko asibiti Allah ta'ala ka ba su lafiya muna ƙara addu'a gare mu ga mahaifin mu Allah ya ji kanmu Allah ya mana rahama Allah ya mana gafara kuma da ji ko da duba agogo ji ma'aikatan gidan rediyo ko to dole akwai yiwuwar za mu tsaye da darasin nan yau wanda muke yasa a mako-mako a masallacin nan sanadiyar matsuwar ramadan da kuma shi wannan sati da za mu shiga akwai kacaniya ta harkokin siyasa da sauransu akwai uzura-uzura na mutane to shi ne tun ɗazu bayan la'asar ne ta nazari cewa wajibi ne a yau bani wannan karatu a sanar da al'umma cewa insha Allah darasin da muke na mako mako mu yi laraba mai juma'a to daga yau din nan mun sai da shi insha Allah har sai Allah ya kai mu bayan Ramadan yawa daga yau din nan har juma'a ma mutane karatu sanadiyar juma'a da yamma ana ta kacaniya yawa da abin da suka yi ma da kama da amma su kuma daga cikin masu aikin zabi ma za su yi aikin zabi su saboda ka za mu sai da karatu a yau insha abinda muka yi daidai tun daga shawwal ɗin can da muka dawo har zuwa sha'aban ɗin to muna roƙon Allah da mu da ku duka ya haɗa mu cikin ladadin a dimbin da muka yi kuskure daga wancan lokaci zuwa wannan muna roƙon Allah ta Allah ya fi ya ba mu ikon guji masa kada mu aiki da shi muna ƙara roƙon Allah ta'ala wannan karatun ya zama to sanadiyar samun gafarar ma'agun Allah da jin kansa a gare mu da mahaifanmu da sauran musulmai gaba ɗaya muna ƙara roƙon Allah ta'ala wannan karatu Allah ya sa ya zama sanadiyar shiryar mu ya sa mu gyara kusafuran mu da muke ganewa a cikin karatu kuma Allah ta'ala ya sa ya zama sanadiyar shiryar mu ta zuriyar mu gaba ɗaya muna ƙara gode wa Allah da ya ba mu dama daga wancan lokaci har zuwa nan ba dai matsaloli na tafiya ba ba a samu wa wani abu na jinya da sai da wannan karatu imma da jinyar to Allah ya bada iko an take ta dai an zo an yi ba a samu in kida inda yayi yawa daga wancan lokacin zuwa sai ka kirge kwanakin da ba yi karatu wannan baiwa ce daga Allah wanda ya ba mu lafiya da iko har muka yi wannan akwai masu uzurori da yawa a cikin har ni din amma da yake abin iya zuciya an daddanne uzurin kuma Allah ya taimake da lokacin karatu ni za ga Allah ya bada iko to wannan babu shakka abin a gode wa Allah muna ƙara gode masa kuma ya ƙara ba mu dama ɗin a nan gaba a cikin rayuwarmu mu dinga aikin alkari har zuwa ƙarshen rayuwa kuma insha Allah kamar yadda aka saba akwai tafsiri da za a yi a wannan masallaci da azumin Ramadan amma ni musul ina bangaren mata ne ni zan jagorin tafsirin mata insha Allah kamar yadda aka saba karfe 9 zuwa 10 na safe kuma wani malamin da zai jagoranci na dare kamar yadda aka saba shi ma insha Allah Allah ta'ala ya taimake mai mana albarka da ƙarshe kafin a bada dama na ga akwai masu daga hannu akwai al'amari guda biyu da ya kamata mu yi wa junanmu nasiha a kansa a takaici na farko musan cewa mun yi karatu na tafsiri da na wannan littafi mun ji inda muke kusa kwarai mun ji inda muke daidai wajibinmu ne mu sanya karatu na a cikin rayuwa duk abin da muka ji amfanin ilimi kenan da amma dai ilimin ilil amali ba dan a zo a zauna a ji a tace ba ba dan haka ba haka bane manufar karatu ka ji kuskuren ka ga ka ji daidai din ka nemi Allah ta'ala ya tabbatar da kai haka wannan shine dalilin karatu kawai kuma dinga kokarin practice na ayyukan da muke ji na kuskure mu gyara su a sallah musamman shi wannan littafin ya koyar da mu da zamu san duk inda muka ji ga abu kaza ba daidai ba da mun saba to mu kokarin mu gyara shi wannan shine amanar karatu kuma shine ribar ilimi abu na biyu kira ga matasa ko wanda suke da hannu a cikin rayuwar matasa iyayensu ko shugabanninsu ko yan uwansu musamman yan wannan kwanukan ana samun fitintunu da yawa musamman abin da ya shafi nan wajen malam kuri da hanyar bypass ne duk matasa suna tattare mutane suna ta'addanci har ma da kisan kai abinda aka manta da shi shekara da shekaru kuma yanzu ya nema da su ɓaci wa mutane wayoyinsu da ranar allah ma masu ne da daga wannan abin kai cin abin allah wadai ne to duk wani wanda yake da ɗa matashi ko ƙani ko ɗalibi ya yi ƙoƙarin jan kunnansa kar ya faɗa cikin wani musiba domin musiba ce duk wanda ya faɗa cikin wannan ba zai gama da duniya lafiya ba wanda ka zubar masa da jini ko kamar kwacin kayansa haka kawai to Allah ba zai barar da malaka wannan shine kaida gaskiya saboda ka jawo su a dinga musu nasiha ana nusar da su wannan ba su mutane kirki ba duk wanda suka bi wannan sahun doya karshe rayuwar su suna furzu wa sun yi mutuwar wulakanci ba da yasu cika da ba su cika da kyau saboda ka mutum sai duba na gaban su kafin ya taka sahun su Allah ya ba mu ikon gyaruwa da mu da zuriyar mu gaba daya abu na karshe shine ga zabe a gaban mu idan Allah ya kai mu ranar asabar zaɓe ne shi ma kamar wancan akwai ƙalubale da yawa a cikinsa kamar yadda malamai suke ta faɗa a ƙasar nan wannan zaɓen da aka yi shugaban ƙasa su arna sun nuna matsayinsu inda sun gwada ƙarfinsu kuma suna ganin sun ziyara kuma mu ƙwarama da aka yi ƙwara da aka ya fahimtar da mu abubuwan da dama musulmi sai mu zamto hankalinmu ya ƙara zuwa jikinmu musu junanmu da gaske har in muna so mu ji tudun sana to ita ma jihar ma akwai abu makamancin wannan duk da kan cewa su a nan jihar ba su da ƙarfin da za su tsaye da ɗan takara sun sani amma wallahi da suna da ƙarfi ko sun san za su samu 40% wala ya suna na rantse muku da Allah in sun san za su samu 40% a cikin ƙuri'un da za a jefa a jihar Gombe wallahi su kudu ɗan takarar su to dan sun san ko 20% ba za su samu shi yasa dole su bayyana su amma bincike ya nuna akwai jam'iyyar da suka yi maja da su bisa ƙa'idoji da alkawarin da suka yi abu ne a ɓoye surru da kuma irin bincike na malamai sauraro akwai jam'iyya ba za mu kama sunanta ba amma akwai jam'iyyar da suka yi maja da arna na wannan jihar duk ƙuri'a su za su ba su da niyyar in sun ci zaɓe akwai alkawarin da za su musu za su musu kaza da kaza da kaza an fahimta to saboda ka duk musulmin da ya ji wannan inda suka karkatan karewar domin duk wanda ya faranta wa arni rai iya da zunubi idan ka zama to sanadiyar bakin cikin kafiri wallahi kana da lada haka manzon Allah ya ce arne kullum ya zama to dalilin ka iya kwana da bakin ciki to ibada kake wa kar ka zama to sanadiyar farin cikin kafiri to zunubi Allah zai baka duk inda ka je sun karkata ka barwo shi zabe ba a yin sa dan manufa ta dini kadai za a daɗaɗa muku an ɓata ba don wannan ake mutu zaɓe ba duk wanda ya zaɓe don wannan to har yanzu ya cikin gidajenci da jahilci ba a yin zaɓe don mutum ɗaya ko don manufata ko don an ɓata mu ko don ina kuɗaɗe kaza ba a yi kai manufar al'umma da ake shi wanda za ka zaɓa fasinali ko kuna rigima da kai da shi to in dai a manufofinsa akwai ci gaban addini da don kwafa arnanci to wannan shi ne naka ko kullum iyama ko ɗan gidanku ne inda iya da auren zobe da shi da arna wallahi ba za ka zaɓe shi ba an musulunci haka ake yi domin shi musulunci ne gaba da komai saboda ka duk wanda zai zaɓe yi bincike ya taka asali ka yi bincike ka yi nazari domin karka zama to sanadiyar faranta wa arnarai ka je lahira kuma allah ya kama ka da wannan laifin ba haka muke bukata yadda muka haɗu a wannan mu haɗu a nan mu haɗu a lahira haka muke so bayan da za mu gane wani ba addinin ci ban faɗa muku ba wani akwai cin amana saboda ka wannan shine sakon da zan faɗa muku ko ayi bincike kafin ka dangwala wa dan takara ƙuri'a ka bincika me alaka su da arna wani alƙawari suke da shi kana da dai idan ka gano ka je kai doka ne ba cikin matsala da hadari ko jami'ar ko baban ka ne chairman party na jiha ba za ka yi wannan ba in dai kai musulmi ne mai ji da da'a duk kuma wanda zaka zaba din ya zanto kana da dalilin zabarsa wajen san addini da musulunci ko da kuna da fada da kai da shi a matsayin ka ne dan adam wannan shi a takaice abin da muke ta zamu rufe da shi Allah ya zaɓa mana shugabanni na gari masu alkhairi masu albarka masu son musulunci da musulmai Allah ta'ala ya gyara kusakuransu ba ɗaya da za ka ɗauko ka ce tun daga a hazin ɗinsa mutumin kirki ne kamar yadda ba wanda za ka ɗauko ka ce tun daga a ɗinsa hazin ɗinsa mutumin banza ne ba duka kana ɗu amalan sare na wasarar sayya kowanne yanka ta iya da kirki kirki to iya da shari shari dama kuma ɗan adam haka yake imam mali ya ce dukkanmu muna kuskure muna da rihima zan Allah ne baya kuskure amma duk wanda zaka dauko in yayi daidai ana ta wallahi saba in ya saba ana ta yayi daidai ana sai dai wanda yafi daidai din to kuma adalci ya ce a mai zata alheri wanda yafi kusakuran kuma adalci ya ce a mai zato ba mai kyau ba wannan shine tsarin adalci a rayuwa amma ba dan adam wankake tun daga sama har kasa babu shi in ba annabawa da mala'iku Allah ta'ala ya samu dace ya kai hannun mu kan daidai kuma ya ba mu ikon zaben shugabanni na gari masu alkhairi masu albarka Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya dukkan mu nan Allah ta'ala ya biya bukatun mu na alkhairi abinda muka sa a gaba agun Allah na alkhairi Allah ya cimma mana shi abin da ya so mu na shari kuma Allah ta'ala ya tsare mu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya kowa a cikin harkokin sa Allah ka buɗa masa yan uwa da muke tafiya da su masu kokarin yada wannan da'awa ta media Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya buɗa musu hanyoyin samun su Allah ta'ala ya inganta rayuwarsu da iyalansu dukkan bukatunmu da nasu duka Allah ya biya mana abinda suke jin tsoro na rayuwa da mu duka Allah tsare mu Allah ya sanya albarka a rayuwarmu shugabannin majalisi da sauran limamai da sauransu duka da ƴan uwa abokan sauraron karatu kowa Allah ya masa albarka kowa kuma Allah ta'ala ya biya bukatunsu na alkhairi mara ala ko da suka ga na ga wasu daga hannu wannan jawabin